الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه وبعد a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga babul jana'iz mun karanta waɗansu daga cikin hadisai daga cikin wannan babi wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan hadithu ummu adiyya al-ansariya Allah ta'ala ya gara yadda da ita na'am بسم الله الرحمن الرحيم عن أم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يؤذ- ولم يؤذم علينا
عن أم رضية الأنصارية رضي الله تعالى عنها حديثي نقبا دق أم عطية أتويتتي نصيبة بنت الحارث أو نصيبة بنت كعب كما يدى ما لمن دسكي ترجمة كيتا سكي ساباني أكي Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita. Ana Umar Abiyya ta ce muhina an ittiba'il jana'iz an hane mu game da bin gawewaki game da raka gawa zuwa ga makwancinta amma walam yu'zam alaina ba karfafa ba wannan hanan a gare mu wato wannan hadisi yana nuni akan cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya hana mateki su raka gawa kabari idan za a kai gawa makwancinta waɗanda za su jibinci wannan al'amarin su ne rijal mazaje amma jama'atun nisa fayaktafina biddu'a'i lahu wato za su isu ne da yin addu'a ta alkhairi ga shi wannan mamaci din amma su raka shi wannan bai dace ba shine ta ce nuhina an ittiba'il janais an hana mu to ba wani daga cikin sahabbai wanda zai yi karambani ya hana mata raka gawa saboda su ba masu shar'anta hukunci bane kuma ba masu hana wani abu bane a cikin addini da haka ash-shari'u shine ma'aiki alayhi salatu wassalam wato imma Allah wa imma an-nabiyyu alayhi salatu wassalam da haka tace an hane mu wanda ya hane su shine annabi wanda wannan kuma hadisi ne marfu'i an gane ko wato nuhina da umirna da min sunna wannan duka ana daukar shi akan matsayin hadisi ne marfu'i hukuman وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده وعن إضافة أرى كإذا تتي أكتبهينا أنقاني؟ نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبقوا للجنا- للجنازة فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه أنا سلمك تضعونه عن ركابكم آه wato hadisi na gaba daga abi huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi abu huraira ya jiyo daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce asri'u bil jinazati Ah, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ku gaggauta da kimsa da shirya gawa idan mutum ya tabbata ya rasu ya gama to a shirya a yi gaugawa a kai shi makwancinsa an gane wato wani hadithi ma'aiki alayhi salatu wassalam yana bayyana mana cewa gawa ba a ajiye ta a gida a a yi kaci hunta sai an yi kaza sai an yi kaza dukkan za a binne ta a idan mutum an tabbatar da cewa ya rasu to a yi gaugawa a kai shi makwancinsa dami ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce fa inna ha in taku salihatan fa khairun tuqaddimuna ha ilai idan ita wannan gawar da kuka dauka a kafadunku in ta mutumin kirki ce mutumin da kuka dauka din mai bautar Allah subhanahu wa ta'ala ne qari'un lil qur'an wa na'imun في بعض الأوقات بالليل وقائم بالليل ومتهجر وصائم wato idan ya zamanto mai da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala mai da'a ga ma'aiki alayhi salatu wassalam sannan kuma ya zama to yana da kwai aƙida mai kyau yana da ibada to wannan alkhairi ne za ku gabatar da shi zuwa gare shi wato alkhairi ne za ku kai ta zuwa gare shi an gane duk wani mutumin kirki da ya rasu lokacin da aka ɗauke shi a makara abin da yake faɗa a kan makaran nan lokacin ta yake ku gaggauta ku kai ni makwanci na don haka a gaggauta a kai mutum makwancinsa an gane ku ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa in ta kusiwa zalik idan kuma wannan gawar da ta rasu wato wannan wanda ya rasu idan ya kasance ba mutumin kirki ba ne lalatacce ne fajiri ne ya yi ta saban Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta taɓar gaza a duniya wannan sharri ne za ku sauke daga miyayyukan wato lokacin shi kuma idan mutumin banza ne lokacin da kuka ɗauke shi a kan kahudinku za ku kai shi zai dinga cewa ya waila ha aina ya zahabu na biya aina ta zahabu na biya ya suma'u sauta ha kullu shay'in illa tsakalai an gane ku? na'am عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى- صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نساء في نفاسها فقام في وسطها
an samura ta bin jundubin radiyallahu anhu hadithi na gaba daga samura dan jundub Allah ta'ala ya kara yadda da shi a wato samura ibnu jundub yake cewa sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha nayi sallah a bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu akan wata mata wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi mata sallah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara rasuwarta a dalilin aihuwa ta rasu ne a dalilin aihuwa ta yi mutuwar kan gwiwa faƙa mafi wasaɗiha ma'aiki alaihissalatu wassalamu da zai yi mata sallah sai ya tsaya a tsakiyarta wato ya sallace ta wanda yake nuni akan cewa ashe mace idan za a sallaci gawarta liman zai tsaya ne a tsakiyarta ba a wajen kafaɗarta ba kamar yadda kuma idan namiji ne zai sallata zai tsaya ne a wajen kafaɗar shi ba a wajen tsakiyar shi ba an gane amma hadithin da yake magana akan cewa in namiji ne za a sallata za a sallace shi ne a wajen kafaɗar shi abin da ya sa malam bai kashi anan ba saboda laisa fil bukhari wala shi muslim amma shi kuma ishtarada ala nafsihi la ya'ti illa bima tafaqa alaihi shaykhan a farkon muqaddima ya dora wa kan cewa hadisin da bukhari da muslim suke ittifaki kan rawaito shi shine zai kawo ba hadisin da ɗaya ba ma daga cikin su ya kaɗe ta da shi ballantana kuma hadisin da babu shi a cikin bukhari babu shi a cikin muslim wannan dama la tas'al anhu na'am عن أبي موسى عبد الله بن عبد الله بن القيس رضي الله عنه أن رسول الله أن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من bari'a نعم بريئة من السال من السالقة والهالكة والشاقة a hadithi daga abi musa wanda shine alkuniyarsa ce wannan sunansa abdullahi ibn qais al-ash'ari to abu musa al-ash'ari kenan daya daga cikin zarata na sahabbai ma- na ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda kuma yana daya daga cikin masu dadin murya daga cikin sahabbai kamar yadda ya tabbata a cikin hadithi na abu darda wanda yana cikin musnad na limamu ahmad ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce uɗiya mizmaran min mazamiri dawud wato an ba shi wata sarewa daga sarewoyi na annabi dawud alayhi salatu wassalam saboda daɗin murya shi an gane ya ce haƙiƙa ma'aiki alayhi salatu wassalam bari amina saliqati wal haliqati washaƙa ya barranta ya kubuta ba shi ba wanda idan rasuwa aka yi mata rasuwa mijinta ko babanta ko ɗanta ko na ɗan uwanta ya rasu take ɗaga muryarta da kururuwa ta musiba take ɗaga muryarta da koke-koke take nuna takaicinta da damuwarta fiye da yadda ya kamata akan rasuwar wannan Allah subhanahu wata'ala ya barranta daga ita haka ma'aikin shi alaihi salatu wasalam ya barranta da ita ba ita ba shi ba shi ba ita wal hariqa haka kuma ma'aiki alaihi salatu wasalam ya barranta daga matar da take askewa gashin kanta a dalilin musiba ta same ta saboda musiba ta same ta har ta aske gashin kanta an gane ko wato ko kuma alhalika da ma'ana ta biyu ko kuma ya zama to matar da take askewa addininta wato take jefar da addininta a guri ɗaya ta jefar da shi ta zo ta yi waɗansu maganganu wanda suke kato bara ce ta lokacin jahiliya ma'aiki alayhi salatu wasalam ya barranta daga wannan matar washaɗa haka kuma ma'aiki alayhi salatu wasalam ya barranta daga dukkan matar da take tsaga jikinta ko take tsaga tufafin jikinta saboda musiba ta same ta saboda an ce mata wane ya rasu wato saboda jin ciwon wannan rasuwa da jin zahinta har yasa ya zama to ta tsaga fuskarta ko ta tsaga wani kaso daga jikinta ko ta tsaga tufafin da yake jikinta wannan ma'aiki alayhi salatu wasalam ya barranta daga gare ta saboda har yanzu a tattare da ita akwai wani nau'i na rashin imani da kaddara ta Allah subhanahu wataala saboda duka wani wanda ya rasu dama Allah ta'ala ya kaddara sai ya riga ka rasuwa kana ɗaya daga cikin waɗanda za su ji zafin rasuwar shi to amma ka tuna cewa duk darajar wannan wanda ya rasu naka wannan mutumin naka duk darajar shi a wajenka bai kai darajar annaba a wajenka ba to amma annabi ya bar duniya ka haƙura ba kai wannan shirman ba ba kai cece ku cece ba ba a ganka ba ka yi taɓar ginginuwa to don me idan shi wannan ya rasu naka wannan mai daraja mai matsayi a wajenka don me ba za ka mai addu'a ba ka mai da al'amuranka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan musiba da Allah ta'ala ya dora maka Allah ya baka ladanta a asalika ya ce allati tarfa'u sautaha inda da musiba wato wanda take daga muryarta da kururuwa lokacin da musiba ta same ta na'am
لما تكلش تكل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة كنيسة رأتها بأرض الحشبة حبشة الحبشة يقال لها مم.
رابية مارية مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتت أتتا أرض الحبشة مم.
فذكرتا من حسن من حسنها من حسنها وتصاوير وتصاويرها فرفع, فرفع رأسه صلى الله عليه رأسه رأسه صلى الله عليه وسلم مم.
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا صوروا فيه تلك الصور مم.
أولئك شر شرار الخلق عند الله na'am mu ci gaba hadith ina na Aisha أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مري في مرادي في مرضه الذي لم يق- يقم منه لا- لعن الله اليهود la'ana والنصارى Allah لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مس- مساجدا مساجدا قالت لولا ذلك أبرز la ubriza لأبرز قبره غير أنه خشي خشي أن يتخذ مسجدا na'am yawa Ah, hadithi daga nana Aisha yardar Allah ta kara tabbata a gare ta nana Aisha ta ce lammashtakan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kamu da rashin lafiya ta ajali ذكرت بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة wato shashe daga cikin mataki na ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗanda suke zaune a wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da yana fama da jinya yana fama da rashin lafiya to ɗaya daga cikinsu sai ta ambaci wata coci wanda ta ganta a can ƙasar habasha wato lokacin da suka yi hijira suka tafi habasha ana hira a gaban annabi sai ɗaya daga ciki ta ce kai akwai wata coci da na gani a habasha lokacin da muka tafi hijira yuqalu laha mariya wato sunan wannan cocin mariya ake ce da ita sunanta mariya wa kanat ummu salama wa ummu habiba atata ardal habasha wato ummu salama da ummu habiba sun kasance sun tafi kasar habasha a hijira ta farko lokacin ma'aiki alayhi salatu wassalam lokacin da makka ta zamanto tamkar yana cikin kaya aka hana shi shigi da huci aka hana dukkan waɗanda suka yi imani da shi shigi da huci aka sa musu takunkumi to sai ya aika waɗansu daga cikinsu can habasha su tafi can wannan sarki annajashi wanda a mu yi magana a kan shi zai zai kula da su da suka je ya ba su masauki ya kula da su to ummu habiba da ummu salama suna daga cikin wanda suka tafi can fa zakarta min husniha wa tasawira fiha sai suka ambaci kyawun wannan coci suka ce kai cocin nan an kashe kuɗi amma kuma ta yi kyawu sai suka ambaci bitin-bitiman da suke cikinta fotuna na mutane wanda suke cikinta wanda aka yi bugawa a cikin wannan coci fotan arnewa ne fotan arnewa ne fotan arnewa ne farfa ra'asahu sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki alaihi salatu wassalam duk yadda yake fama da rashin lafiya amma saboda an taba bangaren aqida an taba bangaren abin da ya shafi zai iya janyawa mutum ya fada cikin shirka sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya daga kan shi wa qala ulaika shirarul khalqi inda Allah a ma'aiki alayhi salatu wasalam ce ula'ika idza mata fihim ar-rajulu salih wancananku ana waɗancan mutanen na habasha waɗanda suka gina coci kuma suke bauta a ciki sun kasance idan mutumin kirki ya rasu a cikinsu banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarin shi wato sai su mai da masallaci kabarin shi a matsayin masallaci thumma sawwaru fihi tilka suwar sannan kuma sai su yi kera waɗannan butun-butumai a cikin wannan masallacin su yi ta fotunan shi kawai su yi ta kakkafawa daga ɓangaren dama kana shigowa shi za ka gani ɓangaren alƙiblar masallacin shi za ka gani hagu ɗin masallacin shi za ka gani yammacin masallacin shi za ka gani wato kawai duk inda ka waiwaya kawai shi mai kabarin nan shi za ka gani kawai an buga butun-butumin shi ma'aiki alayhi salatu wassalam yace da su ulaika shirarul khalqi inda Allah wadancan wanda ya zamanto haka ce halayyar su su gina masallaci akan kabari sannan kuma su yi bitumbitumai na mai kabarin a cikin wannan masallacin wannan su ne mafiya sharrin halittu a wajen Allah subhanahu wataala ba wani wanda ya kai su sharri da lalata da muni a wajen Allah ta'ala saboda wannan shirka ce suke yi shi kuma dukkan wani mai shirka a wajen Allah ta'ala iyakacin laifin da za ka yi wa Allah ta'ala kenan mai girma ba wani laifin da ya fi shirka girma shirka shi ne ka ce wa Allah subhanahu wata'ala abin da ya kaɗaita da shi abin da ya ce shi kaɗai yake ka ce a Allah ba haka bane ba kaɗai kake yi ba ku biyu kuke ko ku uku kuke ko ku akwai waɗansu wanda suke taimaka maka ai wannan kare na shi hadisi na gaba daga nana Aisha yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta Aisha ta ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa fi maradihi allazi lam yaqum minhu ya faɗa a cikin rashin lafiyar da bai tashi ba daga wannan rashin lafiyar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ta'ala ya nesantar da yahudawa da nasaru daga rahamarsa dan me yace ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai da haka ya zamanto duk wani masallaci in ya zamanto kabari ne a wurin in za a yi shi dole akwai ka'ida da malamai suka gindaya a kai wanda sai wannan kabarai ya huce lokaci kaza ya yi kaza ya yi kaza saboda tsoron kada ya zamanto an ce akwai kabarin malam wana nan idan aka yi masallaci mutum ya raka kirda don yin sallah a wannan wurin saboda neman yarda a wajen allah subhanahu wa ta'ala qalat nana aisha tace laula zalika ba dan cewa waɗanda suke kirista ba da yahudu sun riƙe kaburburan annabawansu a matsayin masallatai la'ubiri zaƙabaruhu to da an fito da kabarin ma'aiki alaihi salatu wasalamu a fili ƙarara da ya zama to kabari na baki alaihi salatu wassalam an yi shi a fili karara ghaira annahu khushiya an yatakhadha masjida sai dai ana jin tsoron inda a ce an buɗe gurin kabarin ma'aiki alaihi salatu wassalam to waɗansu daga cikin al'umma za su riƙi wannan kabari a matsayin masallaci a matsayin gurin sujada za su je su dinga bauta wa gurin wanda shi kuma wannan yana bayarwa zuwa ga mai zuwa ga shirka zuwa ga hada bautar wanda Allah to saboda tsoron haka shi yasa aka killace wato gurin da aka binne ma'aiki alaihi salatu wassalam ba a bari ba a fili karara don kar ya zamanto waɗanda suke alghulu wato waɗanda suke masu zurfafawa a cikin al'amari na addini ya zamanto sun haɗa bautar wani da Allah hakan ɗin kuma ya bada zuwa ga hallakar da yawa daga cikin mutane
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب من ضرب الخدود وشق الجيود جيوب ودعا بدعوى الجاهلية wato hadithi na kusa da karshe-karshe shine hadithin abdullahi da mas'ud abu abdurrahman allah ta'ala ya kare da shi abdullahi dan mas'ud ya jiwo daga ma'aiki alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce laysa minna man daraba al-hudud wato dukkan wanda ya bugi kuma cinan shi dukkan wanda ya bugi kumcin shi ya maru kumcin shi ya kantsame shi da mari saboda musiba ta same shi annabi ya ce baya daga cikin mu waɗanda muka mai da al'amuran mu zuwa ga Allah baya daga cikin mu waɗanda muka yadda da kaddara ta Allah baya daga cikin mu waɗanda za mu shiga aljanna kai tsaye an gane ko laisa minna imma laisa minna baya daga cikin mu ahlu sunna wal jama'a ko baya daga cikin mu waɗanda muka mai da al'amuran mu zuwa ga Allah ko baya daga cikin mu waɗanda muka yadda da kaddara ko baya daga cikin mu waɗanda za mu shiga aljanna kai tsaye ba tare da azaba ta gaba ce an gane wa shaqqal juyub hakanan dukkan wanda ya tsaga wato wuyan rigarsa ko hannun rigarsa ko a jihun rigarsa a dalilin musiba ta same shi an ce mai wane nashi ya rasu saboda bacin rai da tashin hankali da damuwa da ya shiga ciki har ya sa wannan ya manta ma cewa tufafin da yake jikin shi ma ya barka shi wannan shirme ne mazala ce baya daga cikin mutumin da ya haka wada'a bi da'awar jahiliya kuma dukkan wanda ya yi ka tobara irin ka tobara ta lokacin jahiliya annabi ce shi ma baya daga cikin lokacin da musiba ta same shi ya jigon mu ya kaza din mu ya gawon mu ya katangar mu wannan duka shirme ne ba ka da wani gawo in ba Allah ba duk wani gawon ka in dai ba Allah ba ne banza ne saboda wata ran gushewa zai amma Allah subhanahu wataala hayyun qayyumun la yazul wato rayayye ne wanda baya gushewa da kowane lokaci in dai ka rike shi to ba za ka yi kumya ba amma in ka ce kai ka saka Allah ka kama wani to katko wata ran zai sulbe maka shi wannan jin wannan an gani na'am عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من شهد الجنازة حتى يصلي يصلي عليها مم.
فله قيرة Mm, ومن شهد حتى تد- تدفن مم.
فله قيرتان mm, قيل ومن قيرتان mm.
قال مثل جناب جناب جبلين.
جبلين جبلين العظيمين Mm, ولمسلم مم.
أصغرهما مثل جبل أحد طيب حديثنا كرشي شيني حديثنا عبد الرحمن بن سخر أبو هريرة الله تعالى يقاري الدالش yace ma'aiki alaihi salatu wassalam yace mai shahidar janazata dukkan wanda ya halarci gawa an baka labarin cewa wane ya rasu abokin kuwa ne dan uwan kuwa ne baban kuwa ne kanan baban kuwa ne ya rasu sai kai maza maza ka garzaya ka tashi ka je wajen jana'izar shi da ka je ka an gama yi mai wanka ana famar a fuddo shi daga cikin gidan shi a kashi gurin da za a yi mai sallah da ka je ka tsaya hatta yusalliya alaiha har dai yayi sallah ga wannan gawar ta dan uwansa musulmi da ya rasu falahu qiratun ma'aiki alaihi salatu wassalam yace yana da kai wani katafaren lada mai girma yana da kuma wani katon lada mai girma wanda la yi tasawwaru kiburuhu wato ba za a iya suranta girman shi ba wa man shahida hatta tudfana falahu qiratan dukan wanda ya halarci gawa da aka ce da shi dan uwan shi ya rasu ko wani abokin shi ya rasu ya kashe uzurin shi ya tafi har aka wa wannan abokin nashi sallah aka ɗauke shi daga gurin da aka yi mai sallah a kai shi har aka binne shi mazala ce to yana da kwai manya-manyan lada guda biyu ƙila wa mu da ƙiraɗani aka ce ya rasulallahi menene ƙiraɗani ƙala mithlul jabalaini al'azimi ne ba yake alayhi salatu wassalam ya ce to girmansu kwatamkacin manya-manyan duwatsu guda biyu girmansu kamar girman duwatsu ne guda biyu a ruwaya ta imam muslim mazala ce da su karamin dutsen shine misalin dutsen uhudu dutsen uhudu kwa duk wanda ya je shi ya gani zai ba idan shi abinci ana duk wani dutse da za a gaya maka ko da za ka je ka hau ka ga tsawon shi ka ga faɗin shi in ka je na uhudu sai ka ce wannan dutsen ɗani an gane ku الحمد لله وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك